الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجيش مالا رجيش a yanzu da nake magana kusan karfe 8 da minti 25 na daren lahadi daidai da 18 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 29 ga watan disamba shekara ta 2001 ta ainihin bature lokaci ne da muka zo domin ci gaba da cika alkawarin da muka yi domin gabatar da ainihin wa'azi a wannan anguwa da aka fi sani da dogon bauchi wadda ke karkashin karamar hukumar sabon garin zaria insha Allah ta'ala mun fara wannan wa'azi a lokacin damina Allah ya saukar da rahamar shi wanda sakamakon haka ba mu samu damar ci gaba ba muka ce a bari sai bayan ruwa ya dauke a yau in Allah ya so gashi za mu ci gaba wannan kasar da kake ji ko kake gani shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka yi wa title da wa'azin dogon bauchi insha Allah ta'ala taken wannan wa'azi tun farko shine bambancin musulunci da shi'anci mun yi bayanai dangane da ainihin wato menene musulunci muka kawo nassoshi na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sannan muka fara kawo matsayin da ainihin manyan malamai na musulunci suka ainihin bayyana game da shi kanshi addinin musulunci da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da matsayin mutanen gidan shi da matsayin ainihin sahabban shi da kuma matsayin malaman musulunci tun daga alarammomi makaranta masana alqur'ani da malaman hadisi da malaman fiqhu da sauran malamai waɗanda suka tsaya tsayin daka domin su ga cewa sun kare addinin musulunci waɗannan bayanai da ne daga ƙarshe kaɗan daga cikinsu mun karanto su ne daga littafin al'aƙidatu tahawiyya ta al'imamu ibnu abil izzi al-hanafi a daidai wannan lokaci ne sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa don haka sai muka saurara a yanzu don mu ci gaba da bayyana menene musulunci bari mu ji abin da allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin alƙur'ani mu ji abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗi a cikin sunna shi ingantacciya domin zance mafi gaskiya shine littafin Allah shiryar da ta fita kowa ita ce shiryar Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sharri da bala'i ya tattaru akan abubuwan da aka kirkiro su abubuwan da aka kirkiro su ba su sami gindin zama a musulunci ba su ake kira bid'a ita kuwa bid'a bata ce bata ko ta gidan wuta kada Allah ya nuna mana Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani suratul nisa'i aya ta 36 yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wabnis sabili وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تيغبا الله يتي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi ko biyu daga cikin ayoyin da nake so zan yi ainihin ginin wa'azin nan nawa na yau in Allah ya so wuri na gaba har wa yau dai a cikin alkur'ani cikin suratul an'ami a aya ta 151 Allah ya ce قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون waɗannan su ne ayoyi guda uku tun daga ta 151 har zuwa ta 153 a cikin suratul an'ami waɗanda in Allah ya so suna daga cikin tubalan da zan ainihin aza wannan wa'azi na yau a kai wuri na gaba suratul isra'i aya ta ashirin da uku zuwa aya ta ainihin wato ashirin da shida Allah ya ce waka ba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هرزوا قرش أتكيتي waɗannan su ne kaɗan daga wuraren da in Allah ya so za mu ji menene musulunci duk kai da komowar musulunci ko da akan waɗannan ayoyin ka tsayu in Allah ya so za ka bayyana wa wanda bai taɓa jin labarin musulunci ba balle alhamdulillah dukkanmu da ke zaune ko ke tsaye ko ke halarci a wurin nan dukkanmu musulmi ne alhamdulillah wahada ashe waɗannan ayoyin sun isa sun tunashe mu abubuwan da muka sani a musulunci muka manta ko kuma abubuwan da karatunmu bai kai ba a faɗakar da mu domin waɗannan dokokin sun hau kanmu a wuri na farko da na karanto aya ta talatin da shida a cikin suratun nisa'i Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah ya ku jama'a kar ku hada Allah da komai wannan ainihin aya na daga cikin ayoyin alkur'ani da ke bayyana mana sirri ko hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mu mutane da aljanu kama inda cikin suratul zariyati Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aljanu da mutane ban halicce su ba sai dan su bauta mini Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku jama'a ku bautawa Allah ubangijinku wanda shi ya halicce ku al'ummar da suka zo kafin ku shi ya halicce su matuƙar kuka bauta Allah za ku zan masu tsoron shi waɗannan ayoyi da su da makamantansu suna tabbatar mana da cewa ashe tsantsar bautar Allah ita ce tauhidi tsantsar tauhidi shine bautar Allah babu yadda za a yi to ka bauta ma Allah sai ka kafirce wa duk wani nau'i na shirka sai ka ƙaurace wa duk wani nau'i na tsafi ko bori ko bokanci ko rufa'ido ko dabo ko ainihin sacred society ko cultism ko wani nau'i daga cikin nau'ukan da bauta ke shigowa ga wani wanda ba Allah ba domin ka'ida ƙur'aniya tana cewa wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wanda duk ya kafirce wa tagutu yayi imani da Allah hakika yayi riko da igiyar da babu yadda za a yi ta tsinke menene ɗagutu malamai suka ce at-tagutu huwa kullu ma ubida min dunillah duk wani abu wanda ba Allah ba in aka bauta mishi ko aka bi shi ko aka yi mai biyayya matuƙar biyayya irin wadda ake wa Allah maɗaukakin sarki aka yi mishi wannan abu ya zama ɗagutu kai kuma da ka bi shi ka zama mabi ɗagutu yadda shi wannan abu in mutum ne ko aljan ya ji daɗi ya karɓi wannan ibada da kai mishi ya zama kafiri kai kuma da ka bauta mishi ɗin babu shakka ka zama kafiri gwamnatin tarayya ce ta hana ka bin Allah ta mulkin soja ko ta farar hula sarkin gargajiya ne mai gidanka ne a ma'aikata mai gidanka ne mahaifinka sirikinka ne dagacin anguwa hakimi ciyaman ne mata ce mijinta ya hana ta bin Allah sau da kafa muridi ne shehin shi ya hana shi bin Allah sau da kafa almajiri ne malamin shi ya hana shi bin Allah sau da kafa a'a direba ne kai kake da wata tsohuwar mota saboda gyara har ka shagaltu ka ƙi zuwa ka bauta wa Allah shago kake da shi na kasuwa ko ofis ko shagon ɗinki ko me kake da shi duk abin da ya hana ka bautar Allah gaba ɗaya ko ya hana ka bautar Allah sau da ƙafa sunan wannan abu dagutu musan wannan don haka da Allah zai ce ka yi kaza babanka ya ce kar ka yi wannan abin in ka sake ka bi babanka akan wannan doka da ya baka wadda ta rushe dokar Allah ubanka ya zama ɗagutu gare ka kai kuma ka zama kafiri saboda ka bi ɗagutu to sai Allah ya ce wa man yakfur bi ɗagut wanda di ya kafirce wa ɗagutu ya kangare wa ɗagutu ya wa ɗagutu ƙememe wa yu'min billahi sa'an nan ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha haƙiƙa yayi riko da igiyar da take mai ƙarfi ce faufau ba za ta taɓa tsinkewa ba to ka'ida kenan ba zai taɓa yiwuwa ba kana bauta Allah kuma kana shirka ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wane musulmi ne kuma mushiriki babu wannan gaba ɗaya don bai yiwuwa a ce wane soja ne kuma farar hula ko zai yiwu ko dai zan cikakken soja ko cikakken farar hula amma ba mis haka abin yake to in muka gane wannan jama'a saboda wannan haƙƙi da Allah yake neman mu da shi na mu bauta mishi da Allah ku samu wuri ku zauna ku yan agajin nan ku zauna ku natsu wannan aiki da Allah yake nema kowanne mutum balagagge ko aljani balagagge yayi mishi na ibada to sai Allah bai ban mu haka siddan ba sai rinka turo annabawa Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma sai da manzo ya zo cikin su wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa a cikin kowace al'umma sai da muka aiko da manzo mai manzon yake cewa ani ibudullah cewa al'umma shi yake su bautawa Allah wajtani bi taghut kuma su nisanci taghut babu wata al'umma a Afirka ne ta yamma ko Afirka ta gabas ko Afirka ta tsakiya ko a kasashen larabawa ko a kasashen turai ko a wane yanki sai da Allah maɗaukakin sarki ya turo musu manzan ta iya yiwa ka ce to ai baka san manzo na yanki kaza ba ai dan baka sani ba ba abun mamaki bane domin annabinka da aka aiko maka shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san annabawan duka ba Allah maɗaukakin sarki ya ce minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqasus alaika hatta annabi ma akwai annabawan da an bashi labari wasu shi ma bai taba jin labarinsu ba in ya zan annabi bai san kaza ba kai dan baka sani ba dama waye kai shi ma da yake wani bai sani ba balle kai don haka tabbatar da wannan gaya al-kubra babban manufa ta Allah shi yasa sai Allah ya rinka turo annabawa ɗaya bayan ɗaya manzanni ɗaya bayan ɗaya kowane manzo ya zo zai zo ne mutum ne mai mutunci a cikin al'umma mutum ne ɗan babban gida gidan da ake ganin su da daraja daraja ta sama a cikin wannan al'umma sai Allah ya tayar da manzo a cikin su sannan shi din in ya taso ba zai taso ya zama mai lalataccen tarihi ba kafin fara aikin manzanci a tun dama zai zama mutum ne mai nagarta mutumin kirki don haka in ya zo yi magana maganan nan za ta naushi kowa saboda in tubabban ɗan iska a yau ya zo ya tsaya zai wa 'yan uwan shi 'yan iska wa'azi suna da iya samun hujja a kan shi ko da mai rauni ce sai to yaushe ka tuba amma in aka ce tun asalin shi dama nagari ne mai nagarta to ba su da wata hujja a kan shi saboda haka ya jama'ar musulmi tauhidi shine abu na farko da ake shiga musulunci da shi shine abu na ƙarshe da da ka kafirce mishi zaka zama kafiri ka yi tsalle ka fita daga cikin addinin musulunci kalma mafi girma ta tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kalma mafi girma da ni da sauran annaba muka faɗi ita ce la ilaha illallah kalma ce wadda tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duniyan nan ta fi kowace kalma girma Allah maɗaukakin sarki ya beta a cikin alkur'ani ya ce kalimatu taqawa wa kanu a haƙƙa biha wa ahlaha kalma ce ta tsoron Allah sahabban annabi sun cancance ta kuma tasu ce su yan la ilaha illallah ne ita ce kalmar da da zarar yanzu kafiri ya faɗe ta da gaske ya zan musulmi da zarar musulmi ya ƙaryata ta da gaske ya zan ainihin kafiri me yasa muka ce da gaske dan da kafiri zai faɗe ta da wasa bai zan musulmi ba dan da za a tirsasa musulmi ya kafirce mata ko ya zage ta bai zan kafiri ba ita ce kalmar da mutum zai faɗi yayin da ya zo mutuwa ya zan ya cika da imani ya zan duk irin ɗauki ba daɗin da aka yi sai ya shiga aljanna komai daren daɗewa ita ce kalmar da annabi ya tallanta ga wani mutum daga cikin kafirai waɗanda ya shanya rayuwar shi kafirci yake amma ranar da ya zo mutuwa annabi ya tsayo akan shi ya ce kai ba za ka ce la ilaha illallah ba ya ɗaga kai ya dubi mahaifin shi mahaifin shi ya ce a tsaye abal qasim ka yi ɗa'a ga baban qasim yana faɗin la ilaha illallah sai aka zarara annabi miƙe yana cewa godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya kwace shi daga wuta a nemo jama'an musulmi a yi mishi sallah yanzu kun ga tun da yake bai taba sallah ba tun da yake bai taba azumi ba bai taba zakka ba duk wani aiki da ake kira da suna musulunci bai taba yi ba amma minti ɗaya da ya rage mai zai bar duniya ya faɗi kalmar la ilaha illallah gashi ya tabbata dan aljanna wanda mai yiwa kai da ɗaɗɗan musulmi iyaye da kakanni da za ka mutu yanzu ƙarshen ta sai an yi gwagwarmaya kafin ka shiga aljanna me yasa saboda akwai kaima kaima tare da kai a cikin hadisin bukhari annabi ya ce wa sahabbai jama'a kun san matsiyaci kun san fallasashe wanda asirin shi ya tonu suka ce wanda bai da kotaro ya manzon Allah wanda bai da dinare bai da azurfa bai da kwandala bai da dutch mark bai da pound sterling bai da kaza kaza kaza annabi ya ce ina fallasashen cikin wannan al'umma shine mutumin da yake musulmi ne ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya yi komai na musulunci an karba ya tafi ranar alkiyama yana sa rai za a saka sha aljanna amma sai zan ashe ya taba zagin wani ya taba yi wani kazafi ya taba cin mutuncin wani ya taba taba dukiyar wani ya sa hannu ya bugi wani sai a rinka kwasar waɗannan ladaddaki na sallar shi ana biyan waɗancan jama'a da ya zalunce su sai an gama kasabce duk abin da ya mallaka gaba ɗaya sai waye gari ba shi da komai ga haƙoƙin jama'a jibgi a kan shi ya wawushi dukiyarsu ya zalunce su ya turushe haƙoƙinsu ya ci mutuncinsu da baki ya buge su da hannu sai a rinka ɗibo zunuban waɗannan mutane da ke da haƙoƙi a kan shi ana jibga mishi ƙarshe sai a ɗauke shi a jefa shi wuta don Allah wace fallasa ta wuce wannan a ce a dandalin ƙiyama ka miƙe ga lada nau'i nau'i aljanna kawai za ka shiga amma a ce kafin a tashi daga kotun ƙiyama ka waye gari ka zama ɗan wuta ai babu fallasar da ta kai wannan kada Allah ya nuna mu a irin wannan hali to kun ga jama'ar musulmi abu na farko da yake wajibi a kanmu kamar yadda na ambata je kaka nemi kasar ɗin farko na wa'azin nan wajibi ne kowa ya san Allah wajibi ne kowa ya san Allah sanin Allah shi zai sa a bauta mishi yadda ya cancanta a bauta mishi sanin Allah shi zai sa a bashi matsayin shi daidai da ya cancanta a bashi amma mutumin da bai san Allah ba zai iya zabgewa Allah mutunci zai iya cin zarafin Allah bai sani ba yanzu ku dubi masu cewa Allah yana da ɗa tun daga mushrikai waɗanda suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata tun daga kiristoci waɗanda suke cewa annabi isa ɗan Allah ne su ma kansu ‘ya'yan Allah ne sai ka ji sun ce Jesus is a son of God is a begotten son of God and we are all children of God wai isa zaɓaɓɓen ɗan lele ne ga Allah mu ma kuma ‘ya'yan Allah ne ga magari kaga wannan rage darajar Allah ce cin mutuncin Allah ne yahudawa kuma suke cewa uzairu ɗan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su gaba ɗaya ya kafirta su ya ce laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha huwal masihu ibn maryam waɗannan da suka ce Allah shine almasihu ɗan maryam sun zama kafirai wani wuri laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai masu aƙidar trinity of god they are nothing but disbelievers sun kafirce wa Allah Allah Allah Isa Allah sannan kuma Allah the Holy Ghost must be liars waɗannan maganganu da suka yi wa Allah zafi sai Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا yace duk sanda aka ce Allah yana da ɗa sai sama ke kamar te bindiga ta fashe kun ga ko ba abin da ke fasa sama sai abu ɗaya shine mai tashin kiyama ma'ana sai sama ta ji ita ta shirya yanzu ma duniyar ta wargaje tunda an ce Allah na da ɗa watan shakkul ardu ƙasa ma ta zante kamar ta ɓaɓɓarke wata khirrul jibalu hadda duwatsu su kamar za su gangaro su turmishe masu irin wannan bakar magana me yasa inda aulin rahmani walada saboda an yi wa Allah sharri an yi wa Allah kazafi an yi wa Allah bakar magana an ci mutuncin Allah an ce Allah yana da ɗa sai Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abida babu wata halitta da ke sama ko ƙasa sai ya ga ranar kiyama zai je gaban Allah a matsayin bawan Allah don haka Allah ya ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa fa da ɗai ba zai taɓa jin kunyar a ce mishi bawan Allah ba hakan nan mala'ikun nan da ke kusa da Allah su Jibrilu da Mika'il da makamantansu ba wanda zai kyamaci a ce mishi bawan Allah wanda duk ya kyamar a ce mishi bawan Allah sai Allah ya kaskanta shi to rashin sanin Allah yana kaiwa mutum ya kwashe wa Allah daraja to wajibi a san Allah jama'a to sanin Allah babu wata hanya sai an zaunar da kai an koyar da kai ilimin tauhidi ilimin tauhidi kuma kamar ilimin science ne ilimin science akwai dan primary school da ake karantar da shi primary science a karantar da shi health science da sauran health health kaza kaza in ya tafi secondary a koma ana karantar da shi physics chemistry biology abu ya ƙara sama in ya tafi university fa a koma ana koyar da shi engineering pharmacy medicine da makamantansu duk menene wancan ilimin ne da aka fara koya mishi tun yana primary 4 zuwa 5 zuwa 6 ana kiran shi primary science health education yanzu shine ya haɓaka har ya zama ana kiran shi engineering electrical ne mechanical ne menene menene koma to haka tauhidi yake ana karantar da mutane tauhidi ne da gwargwadon yadda suke yara ƙanana waɗanda ke islamiyya za a fara koyar da su ne su san Allah man rabbuka waye ubangijinka sai a koya wa yaro yaro ya san cewa Allah ne ubangijin shi a nuna mai kyakkyawar aƙida game da Allah maɗaukakin sarki Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya me yiwa ya ce maka malam ban gane me ake nufi da abokin tarayya ba sai ka ce yanzu wannan wandan naka zai yiwu kana saye da shi kuma a ce wani ya zo ya shiga kaga zai ce a'a wato kai kadai kake sa wandan nan ba zai yiwu ku haɗa kafa da wani a cikin wandonka ba eh sai a ce to kwatankwacin haka Allah shi kaɗai ake bauta ba a haɗa shi da kowa ai kaga zai gane wannan misalin ko to haka ake karantar da shi yana girma ana ƙara aza mai tauhidi to in ya girma sai a rinka ɗibo mishi ayoyin alkur'ani da hadisan annabi ingantattu ana koyar da shi to hanya kaɗai kenan da ake sanin tauhidi duk wata hanya saɓanin wannan ba zai taɓa yi wa mutum ya san tauhidi ba to da muka kauce wannan hanya a shekarun baya a ƙasan nan sai muka waye gari ba a san tauhidi ba sai muka gada a karatuttukan zaure ana cewa an ka karanta tauhidi ya maka yawa za ka ce babu Allah saboda za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya gaba baya baya baya gabas baya arewa baya kudu baya ainihin arewa baya gabas baya yamma to ƙarshe me ake so a ce maka babu shi kenan to don haka sai a ce to tsayana in kai zurfi za ka ce ba Allah to yaushe za a ce tauhidi ya tauhidi kuma sai da ka gama cika kuma sai ka ce ba Allah ina ma'anar tauhidi babu tauhidi jama'a yaushe za a ce mutum ya yi karatun fiƙihu fiƙihu ya yi fiƙihu kuma wata ran sai ce alwala ƙarya ce sai mu ce na'udhu min billahi min fiqhin yajruna ila fisqin sai mu ce Allah ya tsare mu daga fiƙihun da zai ja mu zuwa ga fasikanci to kun ga jama'a wallahi a zage ana karantar da tauhidi tauhidi shine haƙƙin da Allah yake nema a kanmu matukar kai tauhidi in aka tashi kiyama duk gwagwarmaya duk ɗauki ba daɗi sai ka shiga aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi daga sahabi Mu'adh dan Jabal Mu'adh yace wata rana manzon Allah ya goya ni akan jaki muna tafiya muna cikin tafiya sai manzon Allah ya ce kai Mu'adh ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san haƙƙin da bayi ke da shi kuma akan Allah ya ce Allah da manzon Allah suka sani manzon Allah ya ce haƙƙin da Allah yake nema akan bayan shi shine su bauta mishi kasa haɗa shi da kowa yanzu wannan maganar da ni ake da kai ake da ke ake da ku ake da kowa ake duk wanda wannan magana ta isa kunnan shi to da shi ake ya bauta wa Allah shi kadai kai ya haɗa Allah da kowa ka taɓa yin tintiɓe wa ka kira Allah to ka zama muwahidi ka zama mai tauhidi amma kana gabza tuntube ka kira shehu usmanu ko shehu bello ko shehu wane ne ko wane ne ka yi shirka abinda ake nema da kai ka ce astaghfirullah domin waɗannan mutanen da kake kira Allah ya ce innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ai waɗannan da kuke kira din nan waɗanda ba Allah ba su ma bayin Allah ne shehu usman yaya aka ya zama shehu ai shehu ba sunan shi bane sunan shi usman me yasa ya zama shehu shehu ai daraja ce professor kenan me yasa ya zama shehu biyayya Allah inda mai sabon Allah ne ba zai zama shehi ba to innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗannan da kuke kira din nan waɗanda ba Allah ba kuke bauta musu bayan Allah ne irin don haka ya rage maka ko ka ci gaba da ainihin kiransu ko ka daina kiransu ka koma Allah kaɗai za ka kira to abin takaici mushirikan da baƙaƙen arna ne amma mushirikan yanzu baƙaƙen arna ne baƙaƙe sitik su mushirikan da baƙantaka arnantakarsu tana bayyana ne a halin kwanciyar hankali in suka samu kansu a ni'ima za ka gansu da fankama za ka gansu da ji da kai wani kafiri mai kudi ne a makka yana da 'ya'ya samari guda tara sai su taso shi a gaba yana tafiya yana banga-banga yana cewa waye isa wane ne ya isa ya zo ga haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai da ka ce in mun ki binka za mu shiga wuta ranar kiyama ya ce a ƙaddara ma kiyama gaskiya ce ya ce kaga waɗannan za su tsaya mu yace kuma ina da dukiya wannan magana da ya faɗa Allah ya ji zafinta dan annabin an gaya mai bakan magana bai rama Allah ke rama mishi Allah yace a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wallahi babu mutumin da Allah ya fatattaka shi a cikin ƙur'ani kwatankwacin mutumin nan Allah ya ce baka ga wannan mutum ba da yake da'awar cewa wai ranar kiyama 'ya'yan shi da dukiyar shi za su tsaya mishi Allah ya ce ga tambaya a mai attala al-ghaiba ya leko gaibu ne kiyama ya leko ta ne yayi forecasting na kiyama ya hasashi kiyama an nuna mai kiyama ne tun kan ayi balle ya ce ya ga matsayin shi yayi kafirci a nan duniya kuma a kiyama ya tashi ya zama dan aljanna ya leko kiyama ne am ittakhadha inda ar-rahmani ahda ko ko alƙawari suka yi da Allah cewa yayi kafirci kuma Allah ya saka shi a aljanna Allah ya ce kalla da dai ba ɗayan biyu sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce duk abubuwan da yake faɗi sai mun rubuce su wa namuddu lahu min al-azabi madda azaba kuma za mu faɗaɗa mishi faɗaɗawa wani risuhu ma ya ƙolu duk dukiyar da 'ya'yan da yake alfahari da su za mu bar mishi su a nan duniya wasu za su gaje su waya a tina farda zai je gare mu yana tilo matsiyaci jama'a ladabi ake a gaban Allah wallahi ba a ka gaya wa kowa bakan magana da sauki amma wallahi Allah ladabi ake mai in kai ɗaya in yi fata-fata da kai to shi kenan ka tashi aiki saboda haka jama'an musulmi matsalar tauhidi matsala ce mai matuƙar muhimmanci ita ce babbar hanyar sanin Allah kuma shi tauhidin babu yadda ba a san shi sai an je an koyi alƙur'ani an koyi hadisi shi kuma ƙur'ani da hadisi yana da malamai waɗanda su suka san shi tun daga karanta shi da fassara shi da fitar da ma'anar shi to matukar ba a koya a wurin waɗannan ba sai an samu tangarɗa tun mutumin da ya ce yana da wata hanya da zai fahimtar da mutane tauhidi ba ƙur'ani ba ba hadisi ba wallahi a ce ƙarya yake kamar mutum ne ya ce ka zo zan koya maka za ka zama medical doctor ƙwararren likita amma ba za a koya maka physics da chemistry da mathematics da biology ba ina 'yan boko kuna jin zai yiwu ba zai taba yiwa ba faufau abokance a ce za a mai da kai medical doctor ko injiniya amma a ce ba za a koya maka waɗannan muhimman darussa waɗanda suke da alaƙa kawiyya dangantaka mai ƙarfi da wannan karatu ba ba zai taba yiwa ba zai taba yiwa a ce za a koya maka kafintanci amma ba ruwanka da kusa ba ruwanka da guduma da zarto zai yiwu kaga kowa ya gane misalin kenan yawwa to shi yasa sai Allah ya ce to ku bauta mishi kar ku hada shi da komai jama'a duk mutumin da matsala ta same shi ya je wurin boka ya yi shirka ka taba zuwa wurin boka ko dan duba ko dan bori a ce za a duba maka kaga ana zana ƙasa ana girgiza kai ana zana ƙasa ana girgiza kai wallahi kai ka san ɓad da kai za a yi a ce kullum in gari ya waye sa'ad da rana ke fitowa ka faɗi kai sujuda ƙwaya ɗaya sannan ka miƙe karka ce Allahu akbar akwai shirka a cikin harkar nan a ce je kaka siyo bakin rago mai harara garke ka yanka shi ta baya kakka ambaci sunan Allah ka taro jinin ka kawo wannan jini da shi za a zo a yi maka rubutu ka je ka sha a ce je kaka samo jariri jaririn nan a zo a datsa kanshi ana wani surkulle a ce ka zazzage jinin jaririn nan a jikinka duk waɗannan hanyoyin tsafi a ce mace ta je ta taro jininta na haila a zo a rubuta mata alkur'ani ta je ta samu tsokan nama ta wanke ainihin wato wannan tsokan nama a cikin wannan ainihin rubutu da aka yi da jinin haila ta saka a cikin farjinta ya kwana gari ya waye ta dafa ta ba mijinta ya ciwe za ta mallake shi wannan shirka ce jama'a to dan Allah me laifinmu da muka ce wannan ba kyau me laifinmu amma sai a ce mun tashi mun zagi musulmi duk wanda ke yin wannan billahi lazi in musulmi ne to george bush ma musulmi ne babu musulunci a cikin wannan harka jama'a alkur'ani littafin allah a ce ka mai da alkur'ani izu 60 ya zama maka slippers ka sa 30 anan 30 anan ka taka ka shiga ban daki ga zikirorin da za ka rinka duk bukatar ka za ta biya wai sai a ce ka tuba daga baya ka je ka kaba rawanin sarkin garin ku in ya faɗi bukata ka tafiya sai ka ce ranka ya dade na tuba zai yiwu to sai Allah ne kawai za a ce je ka kai mishi barna ka tuba in bukata ka tabiya saboda Allah jama'a abin fa da ake cewa mutane kenan ka je ka samu qur'ani izu 60 ka daura 30 nan ka daura 30 nan ka shiga ban daki kana taka alqur'anin nan a ce ga wasu karatuttuka da za ka yi kana gama bukatar ka za ta biya sai a ce ka je ka tuba ka je kai hajji kai umara Allah ya yafe maka haba jama'a ya jama'ar musulmi in ya zama ba ma kishin tauhidi ba ma jin haushin shirka wallahi ya nuna dabbobi sun fi mu domin tsuntsu ne a fadar annabi Sulaimana ya tashi ya bar fadar Sulaiman bai nemi izini ba annabi Sulaimana kuma saboda sarauta yana cikin tafiya kawai sai zaman shi a rana saboda sarauta nan da nan tsuntsaye sai su sauri sai kowa ya sauke fuffuken shi sai a harhaɗa a waran ka ya daɗe rumfa sarauta ce da ƙasaita kawai ya zauna kawai an zo an yi mishi rumfa zakaru ne suwaye sai ga rana na hudo mishi ya daga kai sai ya ce maliya la'ar alhuda huda ina alhuda huda ya aka yi am kana min algha'ibina ko ya tafi bai nemi izini bane ka san fada akwai gulma nan da nan aka ce ta ranka ya dade dama ya rena ka ai kan mu faɗi ne ka ce mun cika gulma alhuda hudan kuma a ranka ya dade ai yau dai ka gani dai ka gani dai ranka ya dade gashi dai mu kowa sa fuffuke amma ka kana shan rana saboda shi ya gudu nan da nan sai suleiman ya fushi ya ce wallahi sai na yanka shi sai dai in ya zo da jawabi to shi wanda ya san zaman fada in ka san kayi laifi dama kana zuwa sai ka zo da magana mai kyau don haka yana dira fada ya san an riga an haɗa mai munafunci da ya zo alhuda nan da nan annabi suleiman ina ya ce ina ka je sai marmaza ya ce inni wajattum ra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim nan da nan sai fata-fata da zuciya annabi suleiman ya ce ranka ya daɗe wani abu ne zuwa ne na ga wata mata mai ƙasaitaccen sarauta ba abin da bata mallaka ba a duniyan nan na sarauta tana da wani ƙasaitaccen gado ba kama taɓa ganin shi ba nan da nan sai kuma annabi suleiman ya ji duk zuciyar shi ta narki yanzu ba magana a yanka alhuda-huda ko a yi kaza ko a yi kaza to yanzu sai yaya za a yi to ita ma a mallake ta duk sarki haka yake so in ya ji wani ya fi shi to so yake ya mallaki wannan sarkin nan da nan sai annabi suleiman ya ce ya ayyuhal mala'u ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atini muslimi ya ku yan fada cikin ku wane ne zai je kawo wannan gadan nata da ake cewa kaza kaza kafin ta zo nan tana musulma qala ifritun min aljinni sai aka samu wani hatsabibin aljani ya ce ana atika bihi kabla an ta koma min makamika ran sarki ya daɗe kafin a tashi zaman fada zan zo da shi suleiman ya ce a ina haba yanzu muke so a zo da shi nan da nan sai wani ya ce ni ina zuwa kafin ka kifta ido kawai bub gagadan ya zo da shi madadin suleiman ya juya kujera ya ce haba mu na wasa ne sai ya ce wannan farahama allah ce allah ya yi min ne ya gwada ni ya ga zan kafirce ko zan gode to allah na gode to maganar da tsuntsun nan ya faɗa da ya gama yaban matan nan kwaya ɗaya sai zo ya lalata ta sai ce wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi yace ranka ya dade duk wannan kyale-kyale da na baka labari na sarauniyar nan kai ya bata maka rai kai ta maka da kai ta maka da hankali to mecece kuma mushrika ce da ita da jama'an nan ta rana suke bauta ba sa bautawa Allah kun ga mahallin shahid kenan kun ga inda nake so ku fahimta tsuntsu ne duk abin duniya ya gama gani amma da ya ga ana shirka daga ƙarshe duk sai lalata maganarta tsuntsu yana kishi ya ga ana bautawa wani wanda ba Allah ba dan Allah jama'a in muka ce shirka ba ta ba mu haushi ai mun yi ƙarya in ko muka ce ba mu san tauhidi ai mun yi ƙarya to ƙaunar shirka da ba ma yi soyayyar da muke wa tauhidi ita ta sa muke zafafa magana in magana ta zo bangaren tauhidi babu sassauci kar a bauta wa kowa sai Allah ka aiwa kowa sujuda sai Allah ka a durkusa wa kowa sai Allah ka a risina wa kowa sai Allah mu'azu ibn jabalin al'imamu ahmad ya ruwaito hadisin shi kyakkyawan hadisi ya dawo daga ƙasar sham a inda annabi ya naɗa shi ya tafi ya zan sole administrator ya zama kantoma gwamna na rikon kwarya ya dawo gida hutu sai suka hada kan hanya da annabi sallallahu alaihi wasallama nan da nan sai ya fadi ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma ma kalma ce a larabci suka ce ismu fi'lu amrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab wa ma'anahu ukfuf an hadha ma yace kai bari me kenan wannan ya ce manzan Allah na je ƙasar sham na ga manyan malamai manyan sadaukai masu daraja da martaba haka ake faduwa ana gaishe su na ga mu kuma ba mu da wani babban malami mai martaba da sarauta da daraja kama ka shi yasa ne maka manzo Allah ya ce wallahi da zan umarci wani ya wa wani sujuda saboda girman haƙƙi da mata na sa wa mijinta daga nan sai malamai suka ce ashe sujuda nau'i biyu ce sujuda iri biyu ce akwai sujudar sallah ita ce annabi ya faɗi cikin hadisin bukhari da muslim cewa ana yin ta akan gaɓoɓi bakwai ne in ka zo sujuda ka aje goshinka da hancinka matukar hancinka bai taɓa ƙasa ba malamai suka ce baka da sallah karanta muktasar duk sanda ka zo duk gayunka duk turaren da ka fesa duk basilin da ka mulke jikinka ranar juma'a Allah ya sa baka zo da dadduma ba kuma masallaci ya cika sai ka turbuɗa goshinka a cikin ƙasar nan hancinka ma sai ya shiga matuƙa hancinka bai shiga ba aka ce babu sujuda babu sujuda babu sallah don haka sujuda ta sallah a yi ta akan goshi da hanci abu ɗaya tafukan hannaye guda biyu uku kenan duk da goshi sannan guyawu biyar sannan gefen yatsun kafa bakwai to wannan sujuda sallah kenan dole sai ta kammala akan haka amma sujuda ta gaisuwa ta girmamawa durƙuso sunkuyo ruku'u risinawa duk wannan sunan shi sujuda to duk wanda ka zo gaisarwa in kai mishi haka to kayi shirka ku karanta alqur'ani Allah madaukakin sarki da ya tashi umarnin bani isra'ila yace udkhulul baba sujjadan in kun tashi shiga kofar kasar ku shige ta kuna masu sujuda kana nufin kana jin Allah na nufin su shiga suna goga goshin su a ƙasa duk malaman tafsiri fara tun daga jallalain har raddul azhan har ibnu kathirin har kowane tafsiri suka ce ma'anar sujudi huna ma'anar abin da ake nufin sujuda a nan shine ai al-inhina'u ku shiga garin kuna masu risinar da kanku ashe risinar da kai ana kiran shi sujuda sai malamai suka ce to duk mutumin da ya zo gaisuwa mahaifinka zaka gaisar sirikinka zaka gaisar ranka ya dade zaka gaisar mai gidanku zaka gaisar kowa zaka gaisar a tsayan in ka dan risina aka ce kayi shirka to yanzu ya za a yi kenan sai kai mai sallama ka mika mashi hannu sai ku gaisa sai zunuban ku su kakkaɓe gaba ɗaya to ba wannan ce izalar gaskiya ba a raba ka da shirka a haɗa ka da tauhidi tunda an ce kakka rusuna kakka durƙusa to sai ka ce me zan yi sai annabi ya ce in ka haɗu da mutum musulmi kuka yi hannu kuka gaisa zunuban ku sai su kakkaɓe baki ɗaya kamar yadda bishiya busassa take kakkaɓar da ganyenta da rani hadisi ne sa'ih sa'ihin hadisi yana cikin sunan tirmizi to musulunci kenan jama'a cewa ba za ka yi hannu da ɗanka ba dattijo me ya zafi ɗanka ka ce ba za ka yi hannu da shi ba abinda ake so ka koya mishi yaya ake yadda in ya fita kai ya kuskure ko ka san ɗanka ya kuskuren addini ko rayuwa duk laifi na kanka a addinance da rayuwa to so ake kafin ɗanka ya fito waje a miƙo mishi hannun dama ya miƙo na hagu saboda bai iya ba tun a gida kai ka fara koya mishi gari ya waye ya zo gaishe ka baba ina kwana sai ka miƙa mishi hannu ka ce assalamu alaikum amma wai cewa wayan ana hannu da manya wai yaro zai tsumbure a ina kuka karanta wannan da Allah saboda Allah wallahi wata tsohuwa na ji tana hadisin nan kai ka ce malama ce kawai na ɗau buta zan zaga shagon wani lokaci sai na ji tana to yanzu nan kai yaro kana hannu da manya ka tsungure o wallahi tsohuwa ƙarya kika faɗa mun gane wannan da kyau ka koya wa ɗanka ya ake hannu ya ake gaisuwa ya ake mutunta manya yin hannu da manya ba wulakanta su bane girmama su ne ai halin manya ne ko saboda haka daidai ne wannan insha Allah to Allah yake ku bauta mishi ku hada shi da komai wa bil walidaini ihsana kun ga Allah mai iyawa da ya gama jan kunnanka lalle ka bauta mai kakkai shirka sai ya ce iyayenka kuma ka kyautata musu jama'ar musulmi wajibi ne a kyautata wa iyaye iyaye ba bauta musu ake ba kyautata musu ake abin duk da mahaifinka yake so abin duk da mahaifiyarka take so matukar abin nan ba ya daki nassin alkur'ani ko hadisi ba ne dole ne kai wannan abu sai in ya fi karfinka to in ya fi karfinka a nan ma ba bakan magana in babanka ya ce ka ga wani gandunawa ka je ka hude min shi sai zan baka iyawa ba ce za ka yi caɗi ja ni ɗin a Allah ya kiyaye wallahi ka zama tsinan ne tun daga ran nan sai ka tuba kuma sai ka roƙi babanka ya gafarta maka in ba haka ba tsinan ne sunanka a sai ka ce to zan yi iya ƙoƙari na amma ina ga kama abin zai gagare ni ina ma da a haɗa ni ni da wani in ya ce je ka dai kai sai ka tafi inda ƙarfinka ya ƙare sai ka tsaya jayayya ce ba a so matuƙar mahaifinka ba ya hana ka abin da musulunci ƙarar ya zo da shi ba kamar yadda bukhari ya ruwaito hadisi sa'ad ibn abi waqqas wani sahabi ne lokacin da ya karba addinin musulunci sai uwar shi tace sa'ad wallahi zan daina cin abinci sai ka kafirce muhammadu yace anya inna da kin ci abincinki da yafi tace a wallahi zan daina cin abinci yunwa ta kashe ni in yi maka abin kunya a garin na ya ce in na dakin ci abincin ki da ya fi zama lafiyar ni ba zan zama kafiri ba ta ce eh dan nan ya ce eh ta ce to shi kenan shege ka fasa kwana ɗaya tsohuwa ta ki cin abinci da yamma sa'ad zan mutu fa in maka abin kunya ya ce in in na gwamnati ci abinci kaga bai gaya mata bakan magana ba ne amma in na gwamnati ci abinci ni kan ba zan zama kafiri ba gari ya waye sa'adu zan mutu fa maka abin kunya a garin nan a ce ka kashe uwaka saboda musulunci yace wallahi ba make ki ci abincin ki inna yafi tai juyin duniya yini na biyu ya gama haduwa ta gadare zai malam ta gabata su ma sai ta ci abinci yace wallahi yafi miki zaman lafiya inna to anan ne sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna mutum mun yi mishi wasiya ya kyautata wa iyayen shi ku duba wannan matsala kamar karamar matsala ce amma sai da Allah ya saukar da aya a Qur'ani suratul luqman Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi husna mutum mun yi mishi wasiya mun ja kunnan shi kyautatawa iyayen shi amma sai Allah ya ce fa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan iyayenka suka nemi rikici da kai ka afka abin da baka da ilimi akai to kakkai musu da'a Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma duk da haka fa Allah ya ce ka kyautata iyayenka a duniyar nan idan ubanka ya fi George Bush fada da musulunci dole yana nan a ubanka in aka tambaye ka ya sunanka sunanka Abdullahi sai ka ce Abdullahi George Bush wannan bai rage darajarka ba idan da zai ce maka ina so kafin ka fita sai ka share gidan nan duk faɗin shi da musulunci sai ka share in baka share ba sai Allah ya tsine maka amma in ya ce to kar in sake in ji kana kunuti kana tsinewa amerika sai ka ce ha baba wannan kuma kamfa la'anatullahi ala amurka yanzu ma ci gaba za a yi anan kam la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq sahabi abdullahi dan abbas ya ce akwai wasu abubuwa a musulunci guda uku ne amma kowane daya tagwaye ne in ka zo da ɗayan baka zo da ɗan uwan shi ba Allah bai karbi ɗayan ba sallah yar uwar tagwayen takarta ita ce zakka duk inda kai sallah zakka ta hau kanka ka to sallah ka ta ɓaci zakkan nan ka koda zakka fit da kai ci domin zakka da gwargwadon yadda kake da gwargwadon haka take farlanta a kanka na daga cikin haƙoƙi masu ƙarfi a musulunci ai zakka domin ko mahaukaci ne ya mallaki dukiyar da ta kai a mata zakka dole sai a yi a nan haukan shi ba zai sa zakka ta fada a kan shi jariri karami da bai balaga ba da zai zanya gaji dukiya daga mahaifin shi ta cancanta a mata zakka dole sai an yi amma kaga ba zai sallah ba ba zai azumi ba amma dole a yi zakka a dukiyar shi to duk sallah ka sai ka yi zakka zakka kuma zuwa za ka yi ka zauna malamai su karantar da kai ya ake zakka ba wai kawai ka tashi son zuciya kai yadda kake so ba in ka mallaki abin da ya kai nisabi ya cika shekara guda dindi aka ce sai ka raba shi arba'in ka ba da ɗaya bisa arba'in sauran talatin da tara ka riƙe sai Allah ya kai mu baɗi misali a ce naira dubu arba'in misali nake mana ta kai nisabi to sai fa ka aje naira dubu arba'in tun daga rana irin ta yau sai ta kai baɗi yau sannan za ka cire naira dubu ɗaya rakka bayar amma wallahi wani sai ya shiga wuta in kana da akuya sai ka tara awaki arba'in a shekara sannan fa za ka ba da ɗaya idan a ce misali masara ce ka noma buhu goma sai ka gyara ta cap ta shiga buhun nan sannan sai a ce to ka ba da ɗaya ka rike tara in kwa noman rani ne da ka kai kana yayyafawa da hannunka tara ɗin nan da rabi za ka rike ka ba Allah rabi kuma in ka ba Allah wata gona Allah za a je a shuka mishi suwa za a ba yan uwanka za a ba soyayya ta karu duk mutumin da ya ɗibi zakka ya baka sai ka ji kana ƙaunar shi kamar mahaifinka in raƙumi kake da shi sai ka haɗa raƙuma biyar a shekara sai a ce ka ɗauki bunsuru guda ɗaya ko akuya ɗaya ka bayar to duk mutumin da ya sallah sai ya yi zakka sallah da zakka to tagwaye ne sannan biyayyar Allah tagwaye ce da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ati'ullaha war rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk yadda kake bin Allah sai ka hada da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku duk irin yadda ka kai ga bautar Allah in baka kyautata iyayenka bautar ka ta lalace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta lallai ne ku bauta mishi yadda Allah ya ce dole ku bauta mishi kuma dole ku kyautata wa iyaye galibin waɗanda ke gabana nan kusa da ni galibi matasa ne ma'ana da dama iyayensu na nan da rai amma muna rayuwa a wani zamani yanzu da ake wulakanta iyaye to in ka wulakanta iyayenka da sunan boko ƙarya kake boko bai ce ka wulakanta iyayenka ba don mu yan boko ne in ka wulakanta iyayenka da sunan addini ƙarya kake addini bai ce ka wulakanta ba mu ne masu wa'azin addini kai kuma duk inda kaga ɗanka na wulakanta ka saboda ya boko kakkace boko ne ya ja don haka ba za ka sa kanin shi ba duk inda kaga mutum yana zafin addini yana wulakanta ka ya ce saboda addini a a ba addini ne ya ce ba gashi dai Allah ce waye wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kar ku yi mishi shirka da ko menene iyaye kuma ku kyautata musu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya zartar da doka babu canji dole ku bauta mishi iyaye kuma dole ku kyautata musu to duk mutumin da yace addini yake yana wulakanta iyayen shi to ba irin namu addinin bane jama'a musulmi ku san wannan to kai kuma uba ka ketare haddin da aka baka ka je ka rigimto abin da ba haƙƙinka ba ka ce dole sai an baka sai kai bindiga ka fashe kamar ƙwallon tarki ne duk yadda kake so ya haske ka bashi a gwargwadon wutar da bature ya ce a bashi in ka ce kai yau so kake ga ɗakin ka ɗoɗar ka ma haske waɗannan wayoyi murɗuka murtuka ka jawo ka jona mishi ka kwana a duhu kuwa ko kuma ɗakin ya gobarance haka ne me yasa ka aza mai darajar da tafi ƙarfin shi haka kai uba kakka sake ka rigimto abin da ba naka ba ka ce ɗanka bai durƙusa yana gaishe ka ɗanka ya aje gemu kai baka aje ba to waye hana ka ajewa ba ba ai ba wanda ya hana ka ajewa baka ga cikin dabbobi ma akwai waɗanda Allah ya karrama su da gemu ba zakara bai da gemu jama'a ai gemu alama ce ta mutanen kirki bunsuru ne kawai ya zan mutumin banza ina fatan mun gane Allah ya taimake mu to Allah ya ce wa bizil qurba haka nan dangi na kusa ‘yan uwanka ko mushrikai ne Allah ya ce ka kyautata musu wata ran sayyidina Umar ya zo zai salla a masallacin annabi sai ga wani dillali ya shimfiɗa kaya sunan dillalin utarid sai ga wata riga ta alhari ne silk sai Umar ya ce ka wannan riga ba wanda ya dace sai manzo Allah ya sa ta sallallahu alaihi wasallam nan da nan ko sai Umar ya ce ya manzo Allah wata riga ce na gani wurin utarid ba wanda ya dace ka ganta ya sa ta ka siye ta sai kai ka sa ranar juma'a da ranar idi kuma in kayi baki ka fito cikin ta ka tarbe su manzo Allah ya ce ya Umar wannan riga ai marasa rabon lahira suke sa irin ta riga alhari ne ai bata halatta sai umar ya ji ba daɗi domin ya so ya gwaninta kuma sai abin ya zama kama an ɗan gwasale shi ko ba daɗi bayan kwana biyu sai manzan Allah ya samu riguna irin waɗannan sai ya aiko da umar sai umar ya riko riga ya taho ya manzan Allah ran nan fa kai kace rigan nan duk wanda ya sa ta bai da rabo a lahira kuma ka aiko min da irinta ban da rabon lahira ne manzan Allah ya ce a na aiko maka ne ka siyar ka biya bukatarka saboda haka sai ainihin umar ya tuna yana da wani dan uwa uwarsu daya uba kowa da nashi amma yana maka shi mushriki ne bai musulunta ba sai kudin da na rigar ya aika mishi wannan mushriki dan uwa Umar ran nan fa sai ji dadi sai zo sai tuba ya musulunta to Allah ya ce wa bizil qurba dangi na kusa a kyautata musu jama'a kyautatawa ga dangi na kusa ta kai matuka har da ka zo mutuwa ana so ka tuna da danginka in ka zo mutuwa danginka da kasan ba za su ci gadonka ba aka ce babu laifi ka yi wasiya in na rasu suwana da suwana da Allah a ɗan ɗibi ko dubu goma da Allah a basu za su taɓa mantawa da kai ba za su manta da kai ba za su ce har yana cikin numfashin shi na ƙarshe sai da ya tuna mu ƴan uwan shi ne to Allah ya ce a kyautata dangi zumunci mutumin duk da ya yanke zumunci Allah zai yanke shi daga rahama shi domin kalmar zumunci da larabci daga sunan Allah Allah ya tsagota sunan Allah ar-Rahmanu ar-Rahim sunan kalmar zumunci ar-Rahimu mahaifa domin mahaifa ce ta hada kuto ar-Rahimu min ar-Rahman wa min ar-Rahim sai Allah ya ce duk wanda ya yanke zumunci ne kuma zan yanke shi daga rahamata a cikin hadisin Muslim annabi ya ce ranar gobe alkiyama za a aje amana dama a aje zumunci hagu sai a kawo siraɗi a aza akan wutar jahannama sai a ce zo ka ƙetara kana zuwa kana taka siraɗi in ya zanka ci amana sai kafa ka ta zame sai kai wutar jahannama kai taka ta ƙare a baka ci amana ba amma ka yanke zumunci kana taka siraɗi sai kafa ka te ƙasa sai kai wutar jahannama shi yasa an ka san ka yanke zumunci kai da dangin ka je ka sadar kana da dangi a ƙauye amma ba ruwanka da su wai kai kayi kuɗi a bariki kanka ya waye kai ka zama dan bariki wai su kuma kauyawa ne in suka zo wurin ka ma har ma kyama kake a ce wannan wanka ne ko kaninka wai shi bai iya sa hula ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kai ma da haka kake ba Allah ne maka baiwa ba sannan kasancewa shi shi ba kauye kai ba bariki ya yanke zumuncin ku bai yanke zumunci ba ka kwashi ƴaƴanka ka kai su wurin danginka ka je ka nuna su waɗannan ƴaƴana ne wannan kai da ka gani to kanina ne don haka daga yau kawo za ka rinka ce wani wancan da ka gani e da ni da ita ga yadda muke duk ka sadar da zumunci ka saka 'ya'yanka cikin dangi haka musulunci ya ce nassin ƙur'ani ne gashi ya ce wa zil qurba ko wa bi zil qurba da dangi na kusa sai ya ce wal yatama marayu a kyautata musu a kyautata wa marayu waye maraya malamai suka ce in a dabbobi ne maraya shine dabbar da uwar shi ta rasu kafin ya girma tinkiya an uwarta tara su kafin ta girma ta zama marainiya dan ubanta rago ba ruwan shi da ita dama haka ne dan baya ce fanan harawa haka ne baya kawo dusa yau wato da uwar ta rasu to ta zama maraya amma kai mutum aka ce a maraya a cikin mutane shine wanda uban shi ya rasu yana karami ma'ana yanzu kai dan ma baka ta rasu kana karami sunanka dai sunanka amma ba maraya bane kai domin maraici shine rashin wanda zai kula da kai hakikanin al'amari uwa ke kula da ɗa game da harkokin tarbiyya da reno amma kawo hidimar yau da kullum fa uba ne to da wannan ne malamai suka ce lallai mutumin da ya rasa uba kafin ya balaga shine maraya amma da girmanka da komai ubanka ya mutu kai ba maraya bane jama'a mun gane wannan da kyau to ya jama'ar musulmi Allah ya kawo mu wani zamani na cin amanan marayu sai wanka ya mutu uwa ɗaya uba ɗaya ya bar makudan dukiya a hannunka amma sai ka turmishi saboda 'ya'yan marayu ne to Allah madaukakin sarki dai ya ce a kyautata marayu to yanzu fa ma magana kyautatawa da ake ana nufin kai daga aljihunka ne ka ɗiba ka kyautata maraya ba wai ka turmishe tashi ba in ka turmishe tashi to ba ka da bambanci da wanda ya tasa wutar jahannama a gaba yana haɗiɗiya Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai masu cin dukiyar marayu da zalunci to ba abin da suke ciwo cikin su sai wuta kuma za su shige ta gobe kiyama saboda wani yana rike da maraya yana kasuwanci da dukiyar maraya ba za a ci ya ci dukiyar maraya ba saboda yana ci ne da gwargwadon wahalar da yake to Allah madaukakin sarki ya ce wal masakin da talakawa a kyautatawa talakawa mai mulki ne kai mai sarauta ne kai sarautar gargajiya ce mulkin siyasa ne mulkin soja ne Allah ya baka arzikin kuɗi ne kai a'a wani abu Allah ya aza a hannunka ka kyautata wa talakawa kyautata wa talakawa ya kasu fanni fanni yanzu don Allah jama'a yau kamar kwanaki hudu zuwa biyar da talakawa muka samu wuta ba ma jin daɗi akwai tsohuwar da take tana nan ba ta da ɗa ba ta da jika ba ta da cin yau ba ta da na gobe kai kuma kana nan da dukiya baka san yadda za ka yi da ita ba yanzu wannan tsohuwa da za ka rinka bi lunguna-lunguna irin cikin dogon baucin nan cikin marmara cikin daurawa cikin muciya kana zaƙulo irinsu kana ba su abinci a gyara musu ɗaki a sai maganin sauro a sa musu ai musu fenti wallahi mai yiwa hanya aljannar ka kenan baka sani sai na umar halifan musulmi ne ba fa shugaban kasa ba ya fi karfin shugaban kasa saboda zamanin umar duk duniya sai ta zama da ta zama a karkashin mulkin shi amma dare baya bacci sai ya samu wani dan majalisar shi sai ya dauke shi sai su fara yawo shi sai ya tsaya a daidai kwanan nan yana sallah shi kuma umar sai rinka shiga lunguna yana kyakkyawayawa in ya ji wannan tsohuwa ba ta yi bacci ba sai ya kwankwasa mata sai ta bude in na lafiya ai kudin cizo ne sai ya tsaya ya share mata ya zuba hodar kudin cizo yi mata shimfiɗa tana makyarkyatar wuta ya kawo ya hura mata ta ji ɗumi sannan ya lullube ta ya ce to Allah ya ba mu alheri aikin da yake ke halifan musulmi fataran wani ya ce ranka ya daɗe da rana ba kai bacci ba baka zauna ka huta ba da daddare ba kai bacci ba ya ce da rana in ne bacci ko na huta aikin ofis zai lalace to da daddare fa ya ce talakawa za su galabaita ba hutu don haka sai dai kawai kailula da annabi ya sunanta musu siyasta dan baccin rana ana dan abin nan kawai dan yi luhu shine baccin kawai amma wai ya kwanta yana bacci minal mahadi ilal lahadi tun daga farkon dare har karfe tara sai kwanan kokon yara na bari sannan ya tashi a ina sahabbai ba su yi wannan aikin ba yana kwance cikin jini zai mutu fa wani saurayi ya zo ya nemi shi fadanci yana ran kai daɗe aikan kai kayi ta ka rayu a musulunci ga mutuwar shahada ka yace kai yaro kai shiru yace kai can umar umar ya shiga uku ranar kiyama ya ce ina ma da zan tashi ranar kiyama babu yabo babu fallasa ya ce da na more karka manta umar fa bukari ya ruwaito hadisi sahihi cewa annabi ya ce ya taba shiga aljanna ya ga kankareren gidan umar har ya ga matar umar na alwala a kofar aljanna annabi ya ce sai neman maza na wuce sai umar ya fashe da kuka ya ce me yasa ya ce saboda na san kana da kishi karka ce na ga maka mata kafin ka ga abokan to jama'ar musulmi a taimaka wa talakawa ina masu son tazarce 'yan siyasa ina masu son su fito sababbin 'yan takara ina waɗanda suke neman su samu sarautar gidajen iyayensu mahaifinka na mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko kana son ka zama gwamna ko shugaban ƙasa ko menene wallahi inna hasa ta kunu na damatan yawmal kiyama wani ya zo ya ce manzan Allah ka naɗa kowa mukami wani an bashi darakta wani famsek wani minista ni kuma ba a bani komai ba manzan Allah ya ce kai ka daina neman shugabanci ya ce wallahi duk wanda ya shugabanci sai ya rena kan shi ranar kiyama duk wanda ya kwana da yunwa a ƙarƙashin mulkinka wannan yunwa za ka so a maimaita maka irinta a cikin wuta to ka sanya za ka yi ka wadata shi da abinci duk wanda ya kwana bai da lafiya irin wannan rashin lafiya ciwon kai ko maruru ko ɗan kakkare ko menene za ka yadda Allah ya maka irin shi a wuta kuɗin da ake turo maka ko kuɗin da kake karɓe hannun jama'a ka kyautata musu da shi sardauna ya yi mulki a ƙasar nan na siyasa amma don Allah ya waye zai nuna mana ma'aikata kaza yake ta sardauna ce babu wannan dattakun ya kiyaye mutuncin sardauna a yanzu an ce sardauna baka ganin bambancin sunan da sunan mahaifinka kuma baka taba ganin shi ba sai a hoto ba wani abu ne mulki ba shine kyautatawa talakawa kyautatawa talakawa kuma ga mai mulki dole ne amma nan fa ana maganar haƙoƙin musulmi ne da ke kan sauran jama'a Allah ya ce duk musulmin da ya san yana bautawa Allah baya shirka to ya kyautatawa iyayen shi ya mutunta dangi talakawa kuma ya taimake su akwai shiri da NTN network suke sawa kullum da safe from the grassroots aka nuno wani ƙauye na Legas wata tsohuwa an tare ta akan titi tana kuka dan jarida yana hira da ita baba kwanan ku nawa ba wuta tace ya zaka ce kwana nawa wata nawa zaka ce tace wata takwas tace ba ni da da ba ni da jika tace i take god beg them waya ga broken ta ce ina hada su da Allah dan Allah su haska mana wuta a dan yi mana nika da zamu ci tuwo mu ga haske ga sauro ya dame mu ga wahala ta ce ban da ɗa bani da jika ta ce na gama su da Allah a cikin hadisin Abu Dauda sahihin hadisi da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito annabi ya ce na daga cikin mutanen da Allah ke karban addu'a su kai tsaye wanda aka zalunta Allah duk mutumin da ka cuta in ya ce Allah ya isa karka ce tafi dubu yana cewa Allah ya saka ce a to zo zo ai sulhu ya ya ban samun ya zafi haka ba duk mutumin da kaji ya ce Allah ya safa wallahi ya tabbatar ko dan sanda ba zai iya daukowa ba ba shi da kowa kenan sai Allah Allah kuma ya lamunce duk wanda ya ce ya isa zai kuma nuna mishi isar ai ba sai ya murɗe ka da karfin tsiya ba ranar kiyama ranar kiyama ba a ciniki da naira ba a yi da dinare ba a yi da azurfa ranar kawai ana ciniki ne da zunubai da lada wannan kuma na hannun Allah duk sallar ka ladanta na hannun Allah ka cucuwa na sai Allah ya ɗibi sallolinka gaba ɗaya sai ba shi kai kuma a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk ka gama morewarka a duniya falyawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq don haka a yau azabar wulakanci za a yi maka to a taimakawa talakawa jama'a a wannan lokacin mutane suna misinterpreting mulki suna fassara mulki da kuskure cewa mulki wata hanya ce ta jin daɗi mulki ai ba hanyar jin daɗi ba ce jama'a babu wani jin daɗi ga mulki mutumin duk da kaji yana neman mulki ga alama ya jahilci ɗayan abu biyu ko dai ya jahilci shi kanshi mulkin ko kuma ya jahilci lahira to mutumin da ya mulki yake ƙoƙari ya sake komawa babu shakka bai jahilci mulki ba ya san shi to amma lahira ya jahilta domin ko taron nan namu aka ce ranar kiyama kai ne shugabansu za a yi maka hisabi a kansu dawa za ka ji to ka daina magana taron nan namu mai gida a gidan shi Allah ya ce manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi kowa sai an tambaye shi ranar kiyama matarka nawa daya ba ku taba haihuwa ba eh to ta ishe ka aiki gobe kiyama sai an bincike ka yaya sallata ya azminta ya take rayuwa ya take bin iyayenta tana daga gidanka yaya take ainihin harkar yau da kullum shi yasa shari'ar musulunci ta ce ko kwano mata aure za ta siyar sai ta nemi izinin mijinta in ya ce bai yadda ba za ta siyar ba don an ɗauki al'amar ko maroƙi zai shaida wannan magana da nake faɗi ba shi yake faɗi a zaure ba ya ce da ci da sha da kula da addini da komai yana hannunka sai kai sakaci ranar kiyama za ka iya da nauyin mata ka balle da 'ya'yanka to balle a ce kai shugaba ne ku kyautata wa talakawa jama'a mu abin da muke so a samu mutane masu mutunci su fito su tsaya su karɓi mulki don su taimaki talakawa tituna ne a gyara wa jama'a wutan lantarki ruwan famfo shi fa talaka ya fidda rai daga mulki amma shi abin da yake so social amenities kayan inganta rayuwa su ci gaba yanzu lokacin da muka taso muna yara ba mu san wata larura wai sunan ta ɗauke ruwa ba ba mu san wata larura wai sunan ta ɗauke wuta ba don haka duk abin da za ka yi ba ruwanka sai san da lokaci ya za ka yi amma wallahi yanzu ko nukan inji ne kana tattali da kaga wuta fal sai ka ce ai sauri a kai niƙa ba to mutum nawa ne ke da halin su ci shinkafa an ɗauke wuta ba wuta ba ruwa haba kamar wutar jahannama ba wuta ba ruwa ai jahannama ne ake maka ɗif duk inda rahama take sai a sa negative to jahannama kenan to ba wuta ba ruwa ba kuɗi ba shi yasa ka ga dan abu kaɗan sai ya fara yaƙi ba ka shiga gida matarka ta ce ba a sai kaza ba ka ce to ga naira hamsin a siya sai ta ce to ai ba a samu niƙa ba ma sai ka ce baka da kuɗin shinkafa sai ta ce to ita kuma ba za ta yi sulfe ba ita ba da gada ba ka fito ta wuya na damun ka sai kuma wani ya tare ka wani ran nan fa baka biya kuɗin alayyahu ba to ba sai yaƙi ba shi yasa sai ga dan abu bai kai haka ba sai a fara yaki Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ce wal jari zil qurba da kuma dangin makwabci na kusa makwabcinka na kusa ko arne ne ka kyautata mishi ga katangar ka kai Alhaji Muhammad ga katangar Mr Okonku ko ka kyautata mishi ba ka fito kana zagin shi arnan banza arnan wofi to me kai ashar kai kawai nan kuma zunubi kake da shi baka kira shi ga musulunci yahudawa ne annabi yake da gida kusa da gidansu suka gallabe shi shi kuma yana kyautata musu rannan su da kansu suka ga abin kunya ya musu yawa sai suka ɗauko ɗansu suka ce gashi nan ya rinka maka boyi-boyi wannan ɗa shi ne nake ishara a ɗazu kwana biyu annabi bai gan shi ba aka ce bai da lafiya ya je gaishe shi yana zuwa gaishe shi sai ya samu yaro zai rasu annabi ya umarce shi ya faɗi kalmar shahada yana faɗin kalmar shahada shine ya cika annabi ya ce a tashi ai mai sallah dan Allah me ya ja wannan kyautatawa haka a kasuwa ga teburin ka ga teburin arniya wance ba wulakanta ta za kai shine zai nuna mata kai ne musulmi ba matukar kuka hada makwabtaka a tasi ne a rumfar kasuwa a ofis ne a anguwa ne a kan hanya ne yanzu ka kama hanya daga dogon baucin nan za ka tafi kasuwa ga wani arne ne shi ma zai tafi yanzu fa ya zama makwabcinka to akwai nau'in kyautatawa da za ka yi mishi a kana tafiya ka shiga nan ka fita nan kana taɗiye shi baka girmama shi ba babu addini mai zaman lafiya matukar an fassara shi daidai kamar addinin musulunci amma haka mai ɗanyen fassara shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce wal jaril junubi haka nan makwabci wanda ainihin yake a nesa yanzu mutumin da yake nan dogon bauchi da mutumin da yake hayin ojo babu shakka makwabtan juna ne amma akwai nisa to akwai nau'in haƙƙi na mutunta shi saboda kuna makwabtaka kuna zaune gari ɗaya duk wani abu da zai zaunar da ku lafiya a garin nan dole ka neme shi duk abin da zai keta mutuncin shi karka sake ka kusantar mai da shi jama'ar musulmi ya kai matuƙa wajen girmama haƙƙi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya kwana a ƙoshe makwabcin shi ya kwana da yunwa ba mumini ba ne taɓija gaskiya yanzu ko mutane da yawa ba su da imani kenan domin yanzu ina son kusan ba duka gida ne ake abinci ba so uku so biyu ma kai so ɗaya ma wasu ya gallabe su kai ku a ci a gidanka a batse a je a zubar da sauran a dustbin kaga yaro yana tsagula haka yana tsagula wai shi ya koshi ba ko kuma ranar sallah ka yanka kaji ko rago ana gidan haya ga daki ga daki wani shi bai samu ya yanka komai ba me ya kamata ko dai tun yana danye a bashi ko kuma in an soya a yi marmaza a yi tarayya da shi wajen ci yadda kuke ci shi ma ya ci a miƙa mishi yadda ɗanka zai ɗauko ƙafar kaza ya fito da ita kasan ya ƙariya zai ta ce min za Allah kaga 'yar tsokar da muka